الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عدد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من غير أن يعدلوا عما إليه هدوا أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد وأحمد الله منه العون والرشد وبعد عباد الله اتقوا الله تعالى وخذوا بأسباب النجاة واعلموا أن الدنيا دار الزوال والآخرة دار القرار ولن يجد العبد في أخراه إلا ما عمله في دنياه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أيها المسلمون لقد نهى الله تعالى عن التفرق وذم أهله شرعا ولكنه قضاه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه ولا محالة قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وأوجب الله تعالى على المسلمين في حالة الاختلاف والتفرق الأخذ بالحق والتمسك بكتاب الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة عند الاختلاف والأخذ بما يوافقهما هي طريقة كل مسلم حقيقي وأما نبذ الكتاب والسنة واللجوء إلى الشتائم أو التلاعن أو رأي فلان أو علان وما شابه ذلك فهذه طريقة أهل الأهواء والاختلاف ليس رحمة بل هو عذاب وإنما الرحمة في الائتلاف والاعتصام بحبل الله تعالى والرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فالذين رحمهم الله تعالى هم الذين لم يختلفوا وهم الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله في حالة الاختلاف والمؤمن أيها المسلمون مأمور في حال الخلاف بالالتزام, بالالتزام الحق والاجتهاد في الوصول إليه فإن كان عالما تجرد من الهوى وحذوذ النفس واتبع الحق وإن كان جاهلا أزال جهله بالعلم فإن لم يتمكن من العلم قلد عالما تقيا متبعا للسنة مبتعدا عن البدع والأهواء قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نعوذ بالله من الحور بعد الكون ومن الضلالة بعد الهدى ونسأل الله عز وجل الاستقامة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi’ mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu yi riko da hanyoyi na samun kubuta da tsira a wajen Allah mu sani wannan rayuwar tamu ta duniya rayuwa ce mai gushewa mai karewa wacce take da ƙarshe rayuwar lahira ita ce tabbatacciyar rayuwa rayuwa ta dindindin bawan Allah a ranar lahira ba zai samu komi ba a wajen Allah sai abin da ya aikato a cikin duniya shi ba abin da za ka tarda a lahira sai abin da ka shibka a duniya Allah maɗaukaki ya ce sikeli a wannan rana sikeli ne na gaskiya ba man taƙulat mawazinuhu duk wanda ma'aunayyansu suka yi nauyi fa'ula'ika humul muflihun to waɗannan su ne masu samun babban rabu wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunayyansu suka sassabce fa ulaika allazina khasiru anfusahum to waɗannan sune wanda suka yi asarar kawunan su bima kanu bi ayatina yazlimun saboda sun kasance suna zalunci da ayoyinmu ba su ɗauki ayoyin Allah ba bakin komi zalunci suke yi da su su ɗauki inda tan masu daɗi su bar inda bai dace da son zuciyansu ba ‘yan uwa musulmi mu sani cewa Allah mai girma ya hana mu rarrabuwa ya hana mu saɓani ya zargi masu saɓani masu rarrabuwa masu tarwacewa saɓani a shari'ar Allah Allah ya haramta shi ya hana musulmi su yi saɓani amma kuma Allah ya hukumta saɓani a tsarin shi na ƙaddara dole sai an yi saɓani Allah ya yi umarni a yi saɓani a umarni na ƙaddara a tsarin shi na ƙaddara Allah ya tsara ba makawa babu dubara dole sai an yi saɓani amma kuma a tsarin shi na shari'a ya hana a yi saɓani saboda haka Allah ta'ala ya faɗi yana mai tsoratarwa game da saɓani ya ce walau sha'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida inda ubangijinka ya ga dama da sai ya mai da mutane su zamo al'umma guda mai bin addini guda mai bin alƙibla guda ta farki guda babu saɓani Allah ya ce inda ya ga dama da sai ya yi haka sai ya ce don haka ba haka ya ga dama ba wala ya zaluna mukhtalifin ya ce al'umma ba za su gushe ba mutane ba za su gushe ba suna ta saɓani dole sai sun yi saɓani a wajen gwagwarmaya ta rayuwa dole sai sun yi saɓani a bisa kan ibada da bautar Allah a bisa kan addini wani zai zaɓi addinin kaza wani addinin kaza wasu su zaɓi addinin musulunci wanda suka zaɓi musulunci su ma sai sun yi saɓani a cikin musuluncin wani ya ce a yi goho a ɗora zikiri ibada ce lada ake samu wani ya ce a yi tsalle a ɗora zikiri ya fi lada wani ya ce a natsu a yi zaune ana yi cikin natsuwa shi ne daidai wannan saɓanin ba makawa sai ya hau wala ya zalu na mukhtalifi ba za su gushe ba suna saɓani in ji Allah wane ne ba zai saɓani ba illa man rahima rabbuk sai dai wanda ubangijinka ya yi marahama wanda Allah ya masu rahama su za su tsaya a kan bin daidai ba za su goce ba daga inda annabi ya gusa ya bar su don haka waɗannan Allah ta'ala ya yi masu rahama haka Allah maɗaukaki wannan ayat ta tabbatar mamu da cewa kenan dole sai saɓani ya faru domin Allah ya ce wala ya zaluna ba za su gushe ba suna saɓani kenan dole sai an yi haka Allah ta'ala ya ƙara faɗi cikin suratul baqara makamanci wannan walau sha Allahu maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ba Allah ya faɗi su annabi Musa da su annabi Isa da annabawa sai ce inda Allah ya ga dama da wanda suka biyo bayan su ba su yi sabani ba balle har su kai ga yaki da kishin juna da matsaloli inda ya ga dama da ba su yi ba da sun tsaya akan abin da annabawa suka aje su akai sai Allah ta'ala ya ce walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da yake nihi duk abin da yake so ba mai hana shi don haka ya kaddara ya tsara ba makawa dole sai an yi sabani kuma Allah a cikin suratul hud da ya faɗi yasa ya tsara sai an yi saɓani sai ya faɗi domin ya riga ya yi wuta ya yi aljanna kenan akwai hikima ƙarƙashin saɓanin nan haka Allah ta'ala yamma mutane umarni a tsarin shi na shari'a cewa kar su saki su saɓani kar su rarraba yace wa atasimu bi hablillahi jami'a ku yi riƙo da igiyar Allah baki ɗaya wala tafarraqu kada ku saki ku rarrabu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا sai ce wa zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da yayi a gare ku ta kawo muku addinin musulunci rahama ne da kamin musulunci iz kuntum a'da'a lokacin da kuka kasance makiya juna kuna rayuwa irin ta dabbanci irin ta dabbobi yaki babu kyakkyabici mutum bai isa ya rayu ba sai in ya raba karkashin wani mai karhi ku tuna ni'imar Allah da ya a gare ku da makiya kuke in kuntum a'da'a fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku da kalmar shahada guda da alqur'ani guda da alqibla guda da abun bauta guda da annabi guda Allah ya sanya muku yace wannan addinin guda kar ku saki ku rarraba akan shi Allah ta'ala ya ce da kun kasance wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kun kasance bakin gabar rami na wuta kawai abin da ya saura ku mutu ku je wuta fa an qadakum minha amma sai Allah ya tsamo ku daga wannan gabar raman na wuta dalilin turo annabi da alqur'ani fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari kun zama ƴan uwan juna saboda ni'ima ta musulunci wannan aya Allah ta'ala ya nuna kada a rarrabu Allah ya wajabta ma musulmi lokacin da rarrabuwa ta faru tsakanin musulmi wani ya gabas wani ya yamma wani ya kudu wani ya arewa wani ya sama wani ya ƙasa wani ya yi wato wani ya yi kauce-kauce to a daidai lokacin Allah ta'ala bai bar mutane ba kowa ya lalaba-lalaba ya faɗa musu cewa idan saɓani ya faru tsakaninku matsayinku na musulmi to ga mahita menene mafita shine dole ka lalabi gaskiya kuma in ka gano ta ka rike ta matakar ka gamsu ita ce gaskiya ka da to rike ta dolin ka ne ka tashi yi amfani da hankalin da Allah ya ma yi amfanin da basiraka yi amfani da lahiyar da Allah ya baka da damar da Allah ya baka ka lalabi gaskiya baka cewa to an yi sabani wasu sun yi can wasu sun yi nan mu dai mun yi nan ba da son zuciya bane ba wannan ba addinin Allah bane ba dole ne lokacin sabani mutum ya lalabi inda gaskiya take kuma dole ne ga duk musulmin kwarai lokacin sabani ya lizimci so yake yayi aiki da abin da yafi kusa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kama haka Allah ya faɗi Allah ya faɗi a suratul nisa yace fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin wani abu ku musulmi farudduhu ila Allah to ku maida shi zuwa ga Allah war rasul ku maida shi zuwa ga manzon Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira to kar ku cine ma junanku albarka kar ku zazzagi junanku kar ku wulakantar da junanku in dai sabani yazo to inda za a je a warware shi shine littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya faɗa haka yace kuma zalika khairun wa ahsanu ta'wila yin wannan shine yahi zama alheri kuma shine mafi kyawun makoma ɗan uwa musulmi komawa ga littafin Allah komawa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi sabani da kuma ruko da abin da ya dace da su wannan shine hanya ta dukkanin musulmi musulmin kirki mai karɓa sunan shi na musulmi amma yin waci da littafin Allah da yin waci da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin saɓani saɓanin babba ne ko ƙarami saɓanin cikin fikihu ne ko cikin aƙida ko ma a ina ne a musulunci dai ma'aunin da Allah ya bada in an samu saɓanin fahimta shine a koma ga littafin Allah da sunnar manzan Allah baka cewa to wane ya je kaza malam wane ra'ayin shi kaza malam a ba a ce baka bi ra'ayin malam wane ko ra'ayin malam wane domin malaman yawa gare su kuma ra'ayoyin yawa gare su amma abin da aka ce shine ka bi littafin Allah kenan da za a karanto ma ra'ayi goma cikin goma nan sai ka gamsu tsakaninka da Allah wannan ɗayan na tara shi ka gamsu da shi cewa shi yake kusa ga dalilai na littafin Allah da sunna to ya zama tilas akan ka kabi in kuma ka kibi to kai ne kake gina makan karaman da zaka shiga dan uwa musulmi babu inda musulunci yayi umarni cewa idan musulmi sun yi sabani su yi zage-zage zage-zage saboda ka saba mana a wata fahimta ko ka saba mana a aqida kai musulmi ni musulmi in zo ina zagin ka ina la'antar ka babu inda aka ce idan kuka yi sabani ya ku musulmi ku cici ne ma junanku babu inda aka ce idan kuka yi sabani ya ku musulmi ku yi Allah wadai da juna ko ku zagi junanku babu wannan karatun wannan karatun shedan ne tsari hanya ce ta shedan lokacin da ka saba wa mutum akan wata fahimta a addini sai ka ci komawa ga littafin Allah da sunna wajen warware sabanin sai dai ka koma ga rantsuwa duk wanda in dai dan ka gamsar da mutane cewa abin da kake akan shi daidai ne ba ka da dalilin da za ka rantuwa sai dai ka tabka rantsuwa ka ce ka rance da Allah sama ta gabto ta faɗo ma in dai kan ƙarya kake wannan shiriri ta ce kuma shaidan ne farkon wanda ya karantar da wannan tsarin wallahi shaitan shine farkon wanda ya karantar da cewa in aka samu sabani irin tsuwa sai a gane kai ne mai gaskiya domin shaitan shike karantar da mutum cewa ka bar dalili karara ka je ka bi rantsuwa yaushe wani zai miƙe ce ya rantsu da Allah wa billahi allazi la ilaha illa huwa kaza da kaza wannan shiriri ta ne ba zancan ilimi bane lokacin da Allah ya kai annabi Adamu cikin aljanna ƙarar Allah ya nassanta ma annabi Adamu ya ce, La taƙaraba hazihi shajara, kar ku saki da kai da hawa ku kusanci wannan itaciya, idan kun yi haka za ku zamo cikin azzalumai. Annabi Adamu yana da dalili ko ba da? Yana da dalili ƙarara wanda ya hana shi taɓa itaciya, amma da shi ɗan ya zo yaudara shi, me ya mai amfani da shi, rantsuwa. Da shi ɗan ya zo yaudara, yana son ya yi waci da dalili ya zo ya bi shi sai ya mai rantsuwa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin Allah yace ya kulma masa rantsuwa da Allah yace billahi allazi ni nasiha ce nake muku Allah ya san zuciyata ni ya nuna musu cewa kenan sai shedan ya sa suka bar dalili karara suka bi mi suka bi rantsuwa don haka zancen a ce don ka saba da wani za ka aza ƙur'ani goma sha uku bisa kai ko za ka aza littattafan duniya bisa kai kai ta rantsuwa da Allah wannan jahilci ne shi yi rita ne ba zancen ilimi ba babu a cikin ƙur'anin Allah ko kuma sunnar manzan Allah inda aka ce idan kun yi saɓani ku ulma rantsuwa ba a ce haka nan ba wannan tsari ne na shaidan shine ke zuwa da rantsuwa domin saboda me rantsuwa tana rudar jahili tana gaugawa buga jahili musamman in rantsuwa ta hoto daga bakin wanda ake tsammanin mutumin kirki ne ba zai ha'inci Allah da annabi ba to wannan tana da tasiri kwarai shedan ya san da wannan saboda haka annabi adama bai taba tsammanin ba a ce cikin halittun Allah akwai wanda zai iya kama sunan Allah ya kulma rantsuwa kuma cikin gidan aljanna kuma kan ƙarya annabi adama bai taba tunanin haka ba shi yasa ya rudu da amma da annabi adama ya bi shi Allah ya ma annabi adam uzuri cewa yayi fadallahu ma bi ghurur ashe ruda su ne yayi da rudu ne kawai ya kai su ya baro dan haka ko gobe wani yazo ya ma rantsuwa ka bi shi to kai ma irin abin da aka ma annabi adama ne cikin aljanna aka yi maka ga dalili sai ka aje sai ka bar rantsuwa to rantsuwa yayi ina aka ce maka in an yi sabani a musulunci a tarka rantsuwa don haka cewa in an yi saɓani a yi rantsuwa ba karantarwar Allah ba ce ba ta annabi ba cewa idan an yi saɓani a yi zagayya ba karantarwar Allah ba ce ba ta annabi ba cewa a ƙine ma juna babu wannan zancen abinda kawai Allah ya shiryar da mu mu musulmi shine idan kuka yi saɓani ga ma'auni littafin Allah da sunnar manzon Allah matukar abinda kake ikirarin gaskiya ne babu shi a littafin Allah babu shi a sunna wallahi ƙarya ne kashi babu bukatar sai ka yi wani wato bubbutai kawai matukar babu shi zance ya ƙare ka waɗi matukar akwai kuma kai ke da gaskiya kai kake akan daidai shi ke nan Allah ta'ala ce wannan shi ne ya fi zama alheri a suratu ali imran Allah ya ba mu labarin rantsi ne ne akan sabani amma ba tsakanin musulmi da musulmi bane tsakanin musulunci ne da kiristanci kuma shi ma sai baya an fafata an gayi dalilai da hujjoji gamsassu wanda ba makawa da mai hankali ya gane sai Allah ya ce to fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm duk wanda ya ƙara jayayya da kai akan Annabi Isa bayan wannan ilimin da ya zo maka Allah ya ma bayani dalla dalla tun daga harkon sura faƙul to yanzu ka ce mashi ku taho ku kira matanku da ɗayanku ku zo da kanku ma mu kira matanmu da ɗayanmu mu zo da kanmu mu roƙi Allah ya sabkar da cinuwa akan mai ƙarya haka kenan ba tsakanin musulunci amma tsakanin musulunci da musulunci babu bukatar a yi cineneniya babu bukatar a yi la'anta babu bukatar a yi zage-zage babu bukatar a yi ta rantsuwa abinda kawai ake bukata shine a auna da ma'auni na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane in an yi sabani a bi ra'ayin wani ko a bi maganar wani da abin da yake kama da wannan wannan shine hanya ta masu bin son zuciya duk wanda yake son ya bi son zuciyan shi to za a ga ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ko dai hanyar biyar rantsuwa ko kuma hanyar biyar waɗa da rigima da zage-zage ko kuma amma wanda yake hanya ta musulmin kirki shine wannan hanyar da alkur'ani ya ɗora mu akai cewa idan muka yi jayayya kan wani abu mu koma mu alkur'ani mu koma mu hasken sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa musulmi mu sani saɓani ba rahama ba ne kamar yadda ya shahara a bakunan wasu daga cikin almajirai suna cewa saɓani rahama ne ko saɓanin wannan al'ummai rahama ne wannan kuskure alƙur'ani ya ce saɓani azaba ne ba rahama ba ne domin allah ta'ala da ya ce wala ya zaluna mukhtalifin ba su gushewa suna saɓani sai ce illa man rahim rabbuk sai dai wanda ubangijin ka ya marahama ashe wanda aka marahama su ne ba su saɓani wanda kuma suke cikin azaba su ne suke saɓani don haka cewa saɓani rahama ne wannan ƙarya ne ba magana ba ce mai dalili ko mai hujja saɓani azaba ce saɓani cuta ce saɓani matsala ce saɓani guba ce Allah ta'ala ya ja kunnuwan musulmi ya ce wala takunu kallazina tafarraqu kar ku saki ku zamo tamkar waɗanda suka rarrabu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo masu kuma suka rarrabu kakku zama kamar su wane ne wanda hujjoji suka zo masu rarrabu yahudawa wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina Allah ya ce waɗanda aka ba littahi ba su rabu ba sai bayan hujja ta zo masu to bayan dalili ya zo haske na ilimi ya zo Allah ya sabakar da littahi ya turo annabi ya yi bayanin addinin da yake so a bauta mai da shi to da kaga sabani ya biyo haka kenan nabin son zuciya ne domin bayan ilimi ya zo ne ka zo ka gina wani sabani amma matukar kana son ka huta to ka bi sakon da annabi ya kawo shi kenan yasa Allah ya ta zargin su a wurare da yawa cikin Qur'ani ya ce ba su rarrabu ba ba su yi saɓani ba sai bayan hujjoji sun zo masu sai bayan dalilai sun zo daga Allah an karanta masu sun gane kawai suka zo su karkari saɓani daban-daban ɗan uwa musulmi mu sani abin da ke rahama shine ruko da littafin Allah abin da ke rahama shine komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin saɓani musulmi an mashi umarni a lokacin da saɓani ya faru ya lizimci gaskiya in bai san ta ba ya lalabe ta ya yi ƙoƙari ƙoƙarin neman gaskiya wannan idan shi mai ilimi ne idan musulmin yana da ilimin addinin musulunci kuma sai aka yi saɓani bisa kan abu ƙarami ko babba mai girma mai tsayi ko ɗan guntu to dolin ka kaje ka yi bincike ka gani menene yake kusa ga dalilan littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu idan kuma mutum ba mai ilimin addini bane jahili ne to abin da ke dole a kanshi shine ya kokarin kauda ma kanshi wannan jahilcin da neman ilimi dole matsayinka na musulmi an yi sabani ka abu baka tsaya cikin rudu zaka tsaya tsayin daka ka nemi ilimin da zai kautar ma da wannan jahilcin idan kuma wasu dalilai na rayuwa sun sa kwata-kwata baka samu dama ba a rayuwanka ta neman ilimin da zai tantance ma tsakanin gaskiya da ƙarya to malamai suka ce ya zama cilas gare ka ka bi malami amma wani malami malami mai tsoron Allah wanda kai yadda da addinin shi kai yadda da karatun shi ka tabbatar da cewa wannan malamin yana kokarin koyi da manzon Allah yana nisa game da abubuwa waɗanda suka saba wa karantar manzon Allah to ka bi shi kamar yadda mai littafin ahadari ya dora ka akan wannan hanya ɗan uwa musulmi wato idan malami ya mai da son zuciya gehe idan malami ya mai da kwaɗayi na zuciya ko na rai ya mai da shi gehe ya bi gaskiya to tabbas Allah ta'ala zai shiryar da shi zai datar da shi zuwa ga gaskiya idan kuma ya sa son zuciya a gaba to babu shakka cewa wannan yana kusa ga ya kai makatanga karo ya shiga ramin hallaka muna roƙon Allah da rahama shi da sunayen shi masu tsarki ya tabbatar da mu akan gaskiya har zuwa mutuwa kuma ya nuna mamu ƙarya ƙarara kuma ya ba mu ikon nisantarta Allah ya dawo da al'umman musulmi zuwa ga biyayya ga littafin shi da sunnar manzon shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya saukar da rahama da alkhairi da albarka a cikin ƙasar mu ta Nijar waɗanda suke fama da cututtuka da rashin lahiya daban-daban Allah ta'ala ka yaye musu ka sauƙaƙa musu muna roƙon Allah da rahaman shi Allah ta'ala ya tausaya mu al'umma ƙasar mu ta Nijar talakawa da bayan Allah wanda suke cikin kangi da matsaci da takura da wato wahalhalu na rayuwa Allah ta'ala ka yaye musu Allah ka kawo rayuwa mai sauki ingantatta wadda za ta ba al'umma damar bauta maka kamar yadda ka tsara. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki, Allah ta'ala ka ɗora jagororinmu na Nijar akan abin da zai amfani ‘yan ƙasa, akan abin da zai amfani talakawa, akan abin da zai zama alheri gare mu duniyarmu da lahiranmu, duk abin da zai zama saɓanin haka Allah kakka ba su su aiwatar da shi. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki, ‘yan uwanmu waɗanda suke bara addu'o'i akan bukatocinsu na alkhairi daban-daban, Allah kai ne mai biyan bukatoci, Allah ka biya min bukatocinmu baki ɗaya, ‘yan kasuwanmu Allah ya kawo alkhairi da rahama cikin kasuwanci Allah sanya albarka ciki dukkanin ma'aikata Allah ta'ala ya kama musu cikin aikace aikacen su wanda ba su da aikace aikace Allah ta'ala ya ba su aiki wanda yake mai alkhairi Allah ta'ala ya kama mu ya shiryar da matasan mu ya shiryar da ƴan mata da samari Allah ta'ala ya gyara zamantakewa ta aure dukkanin ababen da suke matsala a cikin garin mu na Maradi da kasar mu ta Nijar baki da Allah ya yayi Allah ta'ala ya kawo sauki da rangwame da rahama da lumana da zaman lafiya da rahamar shi wala haula wala quwwata illa billahi tsayar sallah